بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na litinin wanda shine yammacin 29 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2020 daga wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa inda muke gabatar muku da bayanai karkashin matashiyar mafarki kashi na biyu daga littafin alkawa'idul husna fi ta'birur ru'ya wallafan malam abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman as-sarhan Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan shine darasi na tara a cikin wannan jiran giya ta kashi na biyu zamu tashi a inda malai yake cewa alqaidatul khamisatu ashara ka'ida ta goma sha biyar daga cikin ka'idojin fassarar mafarki waɗanda yake mana karatu a kansu ita ce ru'yal mu'min tusirruhu wala tughirruhu mafarkin mumini tusirruhu tana burge shi ne wala tughirruhu amma ba ta ba wala taghurruhu ba ta sa mishi gururi ba ta ruɗa shi ya ɗauka ai shikenan ba yi da matsala ya riga ya tsallake komai wato kada mutum ya ga abu a mafarki ya cewa wannan abin eh haka yake hakika wannan magana wannan magana asalinta magana al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne kamar yadda zamu zo mu ishara a inda za a same ta insha Allah na'am to sai malam yake cewa fahiya mubashshira la yattakilu alaiha ita wato ru'ya shi mafarki mubashshira tana zuwa ne a matsayin bishara la yattakilu alaiha ba a yin wato ba a jingina da ita a ɗauka duk abin da ke cikin mafarki daidai ne fala budda min mubadaratil amali dole wato ba za a jingina akan mafarki kadai ka ce ai an maka mafarki an ganka aljanna ko an ganka ka tsira ko an ga ka samu wani mukami ka ce ba za ka nemi wannan abu ko an ga kayi arziki ba za ka tashi ka nemi arzikin ba yace fala budda min mubadaratil a'mal dole mutum ya tashi ya aiki qala ibn muflih fil adab ash-shar'iyya ibn muflih ya faɗa a cikin littafin al-adab ash-shar'iyya nashi yace kana ibrahima al-husri ibrahim al-husri ya kasance rajulan salihan mutum ne na kirki fadakhala alaihi al-imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu faqala lahu sai al-imam ahmad ibn hanbal sai ya shiga wurin wannan mutumi sai wannan mutumi ya ce mashi inna ummi ra'at laka kaza wa kaza wa zakara al-janna yace yawwa alaga ta malam albishirinka ai kuma haifiyata ta yi mafarki ta ce ta ganka aljanna ai alhamdulillah algata mala ai an samu dace irin yana kokarin ya mishi bishara cewa ya gamsu da abin da aka ce an gani faqala al imamu ahmad sai imamu ahmad ibnu hanbal ya ce masa ya akhi dan uwana inna sahal ibn salama kana nasu yukhbirunahu bimithli hadha sahal dan salama mutane sun kasance suna bashi irin wannan labarin ana ce mashi ai mutumin kirki ne ai an ganka aljanna ya ce wa kharaja sahalun ila safkid dima'i sai gashi a wayi gari a kwana a tashi sahalu ya tike zuwa ga zub da jini sun makala lahu sannan sai shi ma mamar yake cewa ru'ya tusirrul mu'min wala taghurruhu shi mafarki yana burge mumini ya ji daɗi idan an mashi mafarki ko mafarki mai kyau amma ba zai rudu da abin da ke ciki ba ba zai rudu da abin da ke ciki ba to wannan kissa asalinta malam shi ya ɗauko ta daga littafin ibn muflih shine al'adabu shari'a cikin mujalladi na biyu amma asalin wanda ya rubuta kissan shine al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi a littafin manaqibul imami ahmad a can ya ruwaito wannan labari wannan sahal ibn salama da ake fara sahal ibn salama al-ansari wani bahashime ne wanda ya zo na ƙasar Khurasan a can ya rayu to mutumin kirki ne ana yaba mishi ana ganin cewa jarumi ne babban gwarzo ne mutumin kirki ne mai ibada to amma ana nan ana nan sai kuma aka samu wani yanayi wanda barayi da 'yan fashi sun damu al'ummar wannan yanki shi ne ya jagoranci mutane suka kafa kungiya ta 'yan banga kenan za a iya cewa wannan kungiya ta yan banga a hankali a hankali ta juya ta zama kungiya ta yan tawaye suka fara kashe mutane da ja'in ja da gwamnati wannan abun ya faru shekara ta ɗari biyu da ɗaya labarin yana nan a cikin littafin alkamilu fi tarikh na ibn al-akhir da kuma tarikh al-umami wal muluk na ibn al-jawzi din da kuma tarikh na al-imam az-zahabi a cikin mujalladi a cikin juz'i na goma sha hudu ina fata mun gane wannan da haka wannan wato yana mana hujja da shi ne akan mafarki ba abin da za a dogara da shi ne a ce bari kawai abin da aka ji a ciki kawai ai believing a zauna a jira ya faru ba ko da ka ji wani abu mai fa'ida to za ka yi aiki ne don tabbatar da fa'ida tun daga addu'a da kuma bin al'asbab ko da ka ji wani abu na damuwa ko kunci aka fassara maka to za ka iya guje masa ta hanyar addu'a da neman tsari da kuma yin ƙoƙarin ka yi tafari na wannan matsala ina fata mun gane wannan Allah ya samu dace wa qala al imam adh-dhahabi fi ru'ya abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu annahu dakhala al jannata habwan ma annahu min ahli al jannati wa ahli al ashrati al mubashshirin bil janna qala yace isnaduhu hasanun wa huwa wa ghayruhu manamun wal manamu lahu ta'wilun wa qad intafa ibn auf wa qad intafa ibn auf radiyallahu anhu bima ra'ah وبما بلغه حتى تصدق بأموال عظيمة أطلقت لله, لله الحمد أطلقت لله الحمد قدميه وصار من ورثة الفردوس ولا دير فلا دير wannan magana da mala ya dauko daga siru alamin nubala a cikin mujalladinta na farko cewa wa qala al imam az-zahabi imam az-zahabi yana cewa fi ru'ya abdurrahman ibn auf game da mafarkin Abdurrahman ibn Aufin radiyallahu anhu babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna attajiri cikin sahabbai babban attajiri wanda ya rasu ne shekara ta 32 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin halifanci sayyidina Uthman radiyallahu anhu ta kun shahararren labari shahararren kissa cewa annahu yadkhulul jannata habwan zai shiga aljanna da rarrafe saboda arzikinsa da wadatarsa saboda hisabin arziki da wadatar ina jin wannan kisa ce kusan kowa ya santa za mu zo mu tattauna a kai yanzu insha Allah ba da dima wannan ba ma bari mu gama karanta abin da shi ya rubuta ana yace ma annahu min ahli aljanna tare da cewa Abraham dan Auf yana cikin yan aljanna wa min al-asharati wa ahadi al-asharati al-mubashshirina ɗaya daga cikin mutane goma da aka musu bisharar aljanna kala imam zahabi ya ce isnaduhu hasanun isnadin wannan kissa kyakkyawa ce to wannan magana ta zahabi akwai abin duwawa a kanta Allah ya gafarta mishi za mu zo mu ji fa huwa wa ghairuhu irin wannan zancen da wani irin sa inji zahabi manamun mafarki ne wal manamu lahu ta'awilun mafarki yana da fassara wa qadin tafa abuna aufin radiyallahu anhu bima ra'a Abraman dan Auf ya ci moriya abin da ya gani wabi ma balagahu da abin da ya iske shi na labari hatta ta saddaka bi amwalin azimatin ya sadaka da dukiya mai yawa atlaqat lillahi alhamdu qadamaihi wanda sanadiyan haka kafafun shi suka aka saki kafafun shi ya tsallake saradi wa sara min warfati al-firdausi ya zama daga cikin magada firdausi faladayyir babu matsala akai to wannan kisa shi ya kawo ta da nuni akan cewa kamar yadda wancan mafarki mai kyau ba za ka rudu da shi ba haka mafarki mummuna ma ba za ka saki jiki ka ce kenan kai ka halaka ba to asalin wannan labarin duk da shahararsa ina so dan yi mana ta'aliki ba yadda muka iya wannan dole ya dan tsawai a dan tsawaita da fatan yan uwa za su yi mana ahuwa kaɗan wannan labarin musamman saboda shahararsa da kuma yadda za ka dinga jin shi ko ina ana kawo shi a wurin wa'azuzi da wurin tarjamomi da wurin bayanai akan sahabbai da sauransu duk sanda aka ambaci abin dan au za ka yi mamaki irin malamin da zai ambace shi malami ne mai ilimi masani amma za ka je ya ambaci wannan kisa ka annaha amrun musallamun to babu laifi a dan yi tambihi akai a hadisan da suka zo game da wannan mas'ala dukkanin sun aka hada su hadisai ne da'ifai waɗansu ma na ƙarya ne wasu munkarai ne kamar yadda malamai suke faɗa al-imam suyuti yayi yayi iyayensa kamar yadda ya saba ya ga cewa ya har hada su sun kai labari hatta alhaifani malamin su ibn hajarin wanda yake da sassauci wajen ma raunata hadisai amma shi ma ya tafi a karar wannan magana ya ce babu wata hanyar ta inganta daga cikin su ga wasu din mana ishara akwai riwaya wadda ta zo da lafazin cewa annabi ya ce qadra aitu Abdurrahman ibn Auf yadkhulu al-jannata habwan wanda wannan ita ce riwaya al-Imam Ahmad da ya fitar a cikin musnad dinsa daga sannan ibn jauzi ya kawo ta a cikin al-mawdu'at da isnadi ta hanyar imam Ahmad ibn Hanbal da ibn Asakir a tarihu Dimashq da Bazzar da At-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da Abu Nu'aym a cikin al-Hilya ta hanyar Umara ibn Zan daga Sabit daga Anas cewa wata rana Aisha tana zaune a gidanta radiyallahu anha sai ta ji hayaniyar shigowar dabbobi garin Madina an cika ta ce me wannan sai aka ce ai wato abin nan irun ne kamar a ce kago kenan ko karabka ce ta dukiya Abdurrahman dan Auf suka zo daga Sham sama da raƙumi ɗari biyar sai Aisha take cewa lalle kuwa aiko na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza sai Abdurrahman yake cewa to da da labari ya kai mishi sai ce in istata'tu la adkhulannaha qa'iman in ko na samu hali wallahi sai na fasa shiga da rafan nan sai na shiga a tsaye sai ya yanta duka waɗannan dukiyar gaba ɗaya wannan yana cikin littafin al-muntakhab na Abd ibn Humayd har ila yau da kuma Ibn Asakir da da wasu ƙare-ƙare waɗanda ba wannan ba to wannan wannan Umara ibn Zan din nan shine afa ga wannan hadisi da yasa malamai suka raunata hadisin suka ce ba shi da inganci samsam wannan kenan na farko na biyu akwai riwaya wadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yabna aufin innaka min al-aghniya ka ganka kana cikin masu wadata walan tadkhul al-jannata illa zahfan ba za ka shiga aljanna ba sai da rarrafi da zan ciki fa aqidillaha yutlikka da maika ka ba Allah rance sai Allah ya sakin maka baka ka samu ka wuce sai ya ce fama aqridu fama uqridullah ya ya manzo Allah me zan ba Allah rance sallallahu alaihi wasallam inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi tabarra mimma an tafi ka saki duk duke da kake tare da ita sai ya ce ya rasulullah kullahu ajma kana nufin duka annabi ya ce mishi na'am sai aka ce ya fita a wannan ranar yana sauri ya je yana cikin sauri zai je sadaka duke shi gaba daya sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya aika a kira shi ce ka dawo jibrilu ya zo mini ya ce muribna aufin falyudif daifa waliyut'im almiskina waliyu'ti sa'ila waliyabda biman ya'ulu fa innahu man fa'ala dhalika kana tazkiyata ma huwa fihi yace ka ce mishi kar ya sadaka duke shi duka amma abin da zai ya dinga saukar baki yana ciyar da miskirai yana ba wanda ya roƙa sannan kuma ya fara da mutanen gidansa ya ce in yi haka wannan zai zama zakka ga dukiyarsa zai tsarkake mai dukiyarsa to wannan shi ma isnadin ta da'ifun ne jiddan ibnu sadin ya fitar da tsabarani da abu nu'aimin da hakim dukkaninsu ta hanyar khalid ibnu yazid ibnu abi malikin Khalid ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn Abi Malik ad-Dimashqi wanda yana da hadisi a cikin sunan ta Ibn Majah kadai a cikin kutubus sita ya rasu shekara ta 185 al-Imam az-Zahabi a cikin al-Kashif yake cewa ba'afu Ibn Hajar a cikin takarib yake cewa ba'ifun ma'a kaunihi faqihan to abun mamaki wannan isnadin wanda al-Imam az-Zahabi da kanshi ya magana akan malamin da ke cikin isnadin kuma a cikin a cikin muktasar da yayi ma abin nan hakim anan ma yayi raddin maganar da hakim ya kawo ta inganta hadisin to kuma isnadin ne dai shi zahabin ya kawo a cikin siyar kuma yace haza yace isnadun hasan shi sa nace maka wannan magana akwai abin dubawa a cikinta musamman saboda shi wannan Abdurrahman Khalid ibn Yazid din nan mutum ne mai rauni kwarai yana da hadisai munkarai da yawa malamai sun yi maganganu a kansa akwai wani hadisi da ya ruwaito mai ban dariya zaka ci kenan ko mai ban kunya cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin dakhala jannata illa zuwuja sanataini wa sab'ina mar'a babu wani mutum da zai shiga aljanna sai an bashi mata guda saba'in da biyu sintaini min al-huril ini guda biyu hurul ini ne wa saba'ina min mirasi min aljanna guda saba'in kuma abin da zai gada ne daga yan aljanna wato matan duniya guda saba'in a aljanna za a dame su zan ba mata sun fi a cikin mutane ba to na duniya ne da aka ce za a bashi guda saba'in hurul ini kuma guda biyu to wai sai aka ce ma ma wahidatun illa walaha qubulun shahiyun walahu zakarun shahiyun kaji wannan magana babu wata a cikin sa ya zama koyoshi tana cikin sha'awa ne sha'awa ba ta yanke mata shi ma kuma koyaushe a zakarin shi bai kwanciya ka duba ka jerin wannan hadisi ba jama'a kada gaji ma ka san wannan hadisin ya fi kama da hadisin yan yan wa'azin turmi to shi roto wannan hadisi mun kai da haka ba abin itimadi bane shi ka za ka karba hadisin sa ina fata mun gane wannan to kaji wannan ita ce riwaya ta biyu kenan da haka malamai suka raunata ta suka ce hadisi ne da ifun jiddan a nan ma shi al-imamu zahabi da hakim ya ce sahihul isnadi zabi ya ce khalidun da afahu jama'a abin da ya faɗa kenan amma kuma ya dawo cikin siyar ya ce ba haka ba ya ce isnadun hasan ka subhana balla ya su Allah ya gafarta musu ga baki ɗayansu da mu duka riwaya ta uku mai kama da wannan ita ce wacce annabi ya ce ya abdurrahman innaka min al-abniya'i wa lan tadkhula al-jannata illa zahfan fa aqridillaha yutalliqa da maika sai irin kamar wacce riwaya to a wannan riwaya sai ya ce mishi wa man ladhi uqda rasulullah sai ya ce tabda bima amsayta fi ka fara da duk dukiyar da ka yammacin nan tana cikin dukiyarka amin kullihi ajma ya rasulullah yace duka manzo Allah yace mishi sallallahu alaihi wasallam yace mishi na'am Abraman ya fita yana sauri da bar dukiyar nan sai aka dawo aka ce ga abinda Jibril ya ce wannan riwaya tana cikin gafan alhakim wanda albani a cikin da'ifa yake cewa munkarun jiddan bal maudu haki na fita da ita da ibnu sa'adin da bazzar a cikin musaddinsa da ibnu sakir da abu nu'aymin a hilya dukkan su ta dai hanyar shi wancan khalid din ibnu yazida ibnu abi malik in kana so ka karin bayani ka duba littafin ad-da'ifa ta albani a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu da lamba ta ɗari dubu shida da ɗari biyar da casa'in da uku da lamba ta dubu shida da ɗari biyar da casa'in daidai zaka ga wannan ainihin wato bayanan da lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu duka ya fitar da hadisin a nan yayi magana shi haka ibn jauzi a cikin al-mawdu'at al-kubra to ibn jauzi ne ma ya wata magana da nake so na karanta mana mai ban sha'awa cewa wani hadisi an san cewa ya shahara bakin mutane suna yawan kawo shi ibn jazi yake cewa wa bimithli hadha alhadith albatil yata'allaqu jahalatul mutazahhidina da irin wannan hadisi mabarnaci hadisi wanda yake matacce wanda yake mara kyau da shine da dama daga cikin yan jahilan masu zuhudu jahilan sufaye suke makalkalewa wa yarawna anna almala mani'un min as-sabqi ila alkhair suna ganin cewa ai mutaya da dukiya to babu yadda za a samu alheri ba zai tsira ba duk wani ne arziki gani ake kawai dan wuta ne kaga hakan mu yanzu talakawa mu suke yin wannan kallon haka muke kallon mu talakawa muna ganin duk masu kuɗi kawai yan wuta ne wa yaquluna suna cewa idza kana ibn auf yadkhulu aljannata zahafan li ajali malihi kafa zalika fi dhammil mali kaga ana wa'azi ana cewa yanzu nan abdurrahman dan auf ɗaya daga cikin al'ashara sahabi ahlu badarin kaza kaza amma ba zai shiga aljanna ba sai da rarrafe saboda dukiyarsa wannan kada ya ce sa a jahaushin kuɗi malam ibn zikki cewa wal hadithu la yasihu to hadisin dai bai inganta ba wa hasha abdurrahman al mashhud lahu bil jannati an yamna'ahu maluhu min as-sarq kuma abdurrahman wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko da sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi bishara da aljanna wannan bai hana shi shiga aljanna ba a cikin gaggawa li'anna jam'al mali mubahun domin tara kuɗi ka tara dukiya halas ne ya halatta kai arziki ka nemi kuɗi kai arziki wa innamal mazmumu kasbuhu min ghairi wajhi abinda ake zargi ka tara kuɗi na haram na rashawa na sata na kidnapping na kazafi na sai da giya na riba na cin rashawa na cin hanci wa wasan kuɗin gwamnati wannan su ne suka haramta da da sauran kasuwanci wanda bai haramta ba wanda bai haramta ba yace wa man'ul haqqi alwajibi fihi da kuma abin da zai sa kuɗin ka zama abin zargi shine idan ka samu kuɗin baka ciyarwa baka sadaka baka zakka baka ba as-sa'il wal mahrum baka kula da yan uwa da dangi da makusanta da iyalai yace wa Abdurrahman munazzahun anil halayn Abdurrahman ya tsarkaku daga waɗannan abubuwan guda biyu duka bayan su wa qad khalafa talhatu 300 hamlin min hamlin min zahabi Dalha ya bar dukiya abin nan wato awo dubu uku na zinariya, Zubairu ma irin wannan. Wa khalafa Zubairu wa ghairuhu walau alimu anna zalika madmumun la akhrajul kulla da sun san haka abin zargi ne sun fitar dukiyarsu gaba ki da wa kam qasin yashu yashu yushawwiqu bi misli hadha alhadith wa yuhiffu ala alfaqr yace zaka san mai wa'azi da dama yana motsa zukatan mutane irin wannan hadisin yana yana yana kwadaitar da su akan su zama talakawa kar su nemi arziki wa yadhummul gina yana zagin yana yana yana yana zargin wadata yace faya lillahi faya lillahi darrul ulama alherin Allah ya kai ga malamai alladhina ya'rifuna sahiha wa yafhamuna al-usula wanda suka san me ya inganta kuma suke fahimtar ka'idojin shari'a su ba za su yi wa'azi da wannan mutu zaka da mu ji na san galibin mu da muke saurare mun san wannan hadisin kuma a mafi yawan zaton mu muna ganin hadisi ne ingantacce ana wa'azi da shi ana ambatan shi don a firgita mutane to hadisi ne wanda bai inganta ba ina fata mun gane wannan bai inganta ba ta ko ina da haka zaka ga malamai sun yi da za mu faɗa da magana za mu faɗi maganganu da yawa da malamai suka faɗa kan shi amma dai wannan shine fil jumla cewa ga wanda suka fitar da shi kuma ga inda zaka samu magana a karaunin shi ka nemi littafin albani abda'ifa da tanzihu shari'a na alkinani da littafin abin nan abin nan almudatul kubra na ibn jauzi zaka ga bayanai akan insha Allah wallahu ta'ala a'lam to sai mu kuma cikin wannan littafi namu na ainihin wato alqawaidul husna في تعبير الرؤى عندما ليكت القاعدة السادسة عشر قاعدة تقوم شاشدة التعبير يتخ يختلف باختلاف هيئات الناس وأقدارهم فسر مباركي تنا سابا وادا غرغدا yanayin mutane da alkadarinsu da matsayinsu ko shekarunsu ko jinsinsu ko matsayin iliminsu ko matsayin wadatarsu ko wayewar kansu ko 'yan birninsu ko 'yan ƙauyensu ko maza ko mata ko masu biyayya Allah ko fajirai ko waɗanda suke masu ilimi ko jahilai duka waɗannan bambance-bambance da ke tsakanin mutane suna da tasiri wajen ya za a fassara musu mafarkinsu fala budda an yanzura ila halin ra'i wa qadrihi thumma yubni ثم يبنى على ذلك التأويل المناسب باب باب makawa dole a kalli halin mai wanda ya farkin da alkadarinsa sannan a gina fassara a bisa abin da aka gani na yanayinsa misaluhu misalin irin wannan qissatul rajulaini alladaini ra'a kullum minhuma annahu yu'adhdhinu kissan waɗannan mutane guda biyu waɗanda kowane ɗaya a cikinsu ya ganshi yana kiran yana kiran sallah kowa a cikinsu ya mafarki yana kiran sallah da suka zo faqala ibn sirin lisayyi minhuma daga cikinsu akwai wanda yake ba mutumin kwarai bane sai sai muhammad dan sirin ya ce mishi anta tasruqu kai sata zaka yi a kama ka wa qala lisalihi yace ma ɗayan kuma wanda yake nagari anta tahujju ko kuma aikin hajji zaka je faqala lahu julasa'uhu sai masu zaune a wajen suka ce alagatu malam kaifa farraqta bainahuma war ru'ya wahida taya ka iya bambance tsakankanin su bai mafarkin iri ɗaya ne qala yace ra'aitu lil awwali siyaman hasana wancan da nace mishi zai je aikin haji naga kamanni masu kyau a tare da shi fa awwaltu sai na fassara mishi da wa'adhin fin nasi bil hajji ita ce fassara na shi walam ara hay'atan lissani na biyun kuma ban ga irin wannan yanayin tare da shi ba fata awwaltu sai na amfani da thumma azzana mu'azzinun ayyatu hala'iru innakum lasariquna har shi aka mishi magana na sata wa fi hadha raddun ala man yu'abbiru ru'ya mubashara duna atibari hali duna atibarin li halin ra'i wa makanatihi wannan akwai mai da magana ga wanda yake fassara mafarki kai tsaye ba tare da ya tsaya ya lura da yanayin wanda ya mafarkin ba ko yanayin rayuwarsa ko me da haka dole mai fasar mafarki ya san wannan idan aka kawo maka labarin mafarki dole sai ka tambayi wasu tambayoyi a background din mutane tun daga sunansu garinsu shekarunsu irin halayyarsu irin gidan da suka fito wani irin abu suke yi ya yanayin zamantakewarsu suna da aure ba su da shi suna da 'ya'ya ba su da shi wani hali suke ciki duk halin rayuwa da suke ciki rashin lafiya ko lafiya wadata ko talauci ilimi ko rashin sarauta ko me sai ka tambaya abin da kake ganin kamar yadda likita yake tambaya yake hada abin da yake cewa medical history zai hada tarihin lafiyarka za ka kai ma sai ka tattaro wasu bayanai wanda za su haskaka maka sai ka ga cewa ka fuskanci abin da ya kamata ka fassara da shi alqa'idatu sabi'a ashar qa'ida ta goma sha bakwai ما عبر على الأصول المعتبرة فهو تام لا ينقض بتعبير آخر لوقوعه yace abinda aka riga aka fassara shi na farki a bisa ka'idar da take ita ce abun lura wajen fassara shi to wannan aikin gama ya gama ba za a warware wannan fassarar saboda wani abu daban ko wata fassara ta daban ba fala budda an yakuna ta'abiru wifqal usulil mu'tabara wajibi ne a fassara mafarki ya dace da ka'idojin da aka sani walau kana ma'ana ba'idan ko da ko ma'anar tana da nisa fa innahu bi idnillahi ya qaw ta'diru ala awwali adil in Allah ya so to fassarar za ta faru akan fassara da wanda yayi na farko wala ibrata bi ta'wil thani babu kuma kula da ta biyu wal aks bil aks idan kuma na biyun ne ya dace to shi za ta ta uku ba na ɗayan ba insha Allah misalu ga misalin sa عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس قال Umar dan Khattab Allah ya kara Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da yake cewa Sayyidina Usman dan Affan ya wayi gari yana ba mutane labari cewa a cikin mafarki cewa ya mafarki ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-lailata fil manam lokacin da aka mishi wannan hisar ana so za a kashe shi din nan kafin su samu su kashe shi sai kwanta bacci sai mafarki ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai ya ce da ni ya Usman afdir indana ya kai Usman ka zo ka sha ruwa a wajenmu kuma ranar yana azumi fa asbaha wa qutila min yawmi sai wayi gari da azumi kuma aka kashe shi a wannan ranar da azumi a bakin shi wa maliku misra hina ma arada ru'yahu ala ashrafi qaumihi qalu mala'ik wannan sarki na misra da ya gabatar da mafarkinsa ga manyan mutanen garinsa sai suka ce mishi adghafu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimina ai wannan mafarki naka hayaniya ce kawai mu kuma ba mu fasara wannan mafarki wa ma zalika lam yaqa ta'wiluhum bi annahu adghaf duk da haka mafarkin nan wannan fasara ta su da suka ce adghaf ne ba ta tabbata ba sai da aka fassara shi da sai da fassarar daidai ta zo kaga su ne yanzu al abirul awwal kenan sayyidina yusuf alaihi salam shine al abirul thani amana shi ne ya tabbata shi kuma wancan na Usman shi mai fasara farko sai ta tabbata shi Usmanin da kanshi da fasara ko da wani ya ce ba haka bane fasara ba za ta dauka ba wato fasara ta farko ko ta biyu ba ita ce muhimmiya ba wacce ce ta dace da abin da yake shine daidai shine muhimmi wa an Anas ibn Malik anna Aba Musa al-Ash'ari qala ra'aytu fil manami ka'anni akhadtu jawadan kathiratan fa سلكتها حتى انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وأبو بكر إلى جنبه وجعل يومئ بيده إلى عمر فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله عمر فقلت ألا تكتب إلى عمر فقال ما كنت أنعى إلى عمر نفسه فوقع هذا التعبير لأن ما يأتي من دار الحق فهو حق فلا ينقض بتعبير آخر لوقوعه الله أكبر wannan kuma kissa tana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba Anas dan Malik ya bada labarin cewa suna kasar wato abin nan kenan suna can a kasar sun je jihadi sai suka samu labari a kasar Iraki kenan sai suka samu labari cewa abu masar ashari sai ya kwanta bacci sai mafarki da ya mafarkin sai ce sai mafarkin ya gan shi ya ɗauki wasu dawakai ya kora su ya tafi wani waje har ya je bakin wani dutse sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dutsen da sai na Abubakar wato biyu waɗannan manyan mutane guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sun riga sun mutu a lokacin sai ya gansu akan dutsen sai ya ga a sai na rasulullah sallama yana ta nuna yana nuna cewa ga umar nan ga umar nan yana nuna umar a gefe da ya ga wannan da gari ya waye sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata wallahi umar ya gane annabi sallallahu sallama yana cewa ne wato yana nuna zuwa ga umar shine zai riske mu yanzu dan nan ya kusa riskan mu mu da muke lahira sai ya ce umar ya mutu sai anas ya ce mishi to me zai hana ka rubuta wa Umar wasiƙa ka ji labarin halin da ke ciki cewa ni ba zan kai wa Umar ka rubuta mishi labari ka ka gaya mishi cewa ga abin da zai cewa ni ba zan ba Umar labarin mutuwar kanshi ba kuma wannan haka wannan farki haka ya faru kamar yadda aka ambata anan haka ya faru keke da keke a wannan rana Umar dan Khattabu aka kashe shi a garin Madina yana sallah wannan babban kafiri Abu Lu'lu'a ya zindama mashi wuka a cikin cikinsa a wannan rana ya ji wannan rauni wanda kisa ce sananniya a sanadiyar ta Allah subhanahu ta'ala ya dauki ran shi Allah ya kara masa yadda za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi alqaidatu thamina ashara insha Allah wanda ita ce man taraka ta'abira la yas la yaslamu min tabi'atihi hatta yu'abbara aw yas'al Allah al-khaira fi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh